إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قشي الله سبحانه وتعالى يا قدر هدورم أمركز أهل السنة والجماعة wanda ke angol karkada a birnin da magaran jamhuriyar nijar yau muna laraba biyu ko ɗaya a lissanin najeriya ka gani ko wani shage maske almun lagar wata to biyu dai tun da dare ma mai da ranka hada biyu ga watan sha'aban hijira shekarar 444 wanda ya dace da 22 ga watan biyu 2023 muna cikin dittan siffa sallallahu alaihi wasallam min at-takbir at-taslim din kabbara sallama kaman kana ganin ta a gaban ka na albani rahimahullah ah darasi yau zamu na 12 da gobe 12 a ƙarshen darasin mu na 11 mun shiga mas'alar wada'ul yumna 'ala al-yusra wal amru bihi ɗora dama akan hagun kuma da umarnin yin hakan mun karanta hadisi na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani cewa ba shi kaɗai ba dukkan annabawa jama'ar annabawa annabi ce an mana umarnin ɗora dama amana umarnin gaugauta buɗar baki da jinkirin suhur kuma da maɗora damanmu a kan hagunkinmu a cikin sallah wannan bayani ya gabata sati da ya gabata ruwa ta abu dawo da imam ahmad yanzu ci gaba za mu yi wa kamar muke da bayani sati da ya gabata wannan littayi ko wannan masala mai mahimmanci ta lamarin sallah idan ana cikin wanda yake da littayi ya yi ƙoƙarin ba da hankalin shi abinda ake karantawa wanda ma ba shi littayi ba da hankalin shi in ya je wani wuri wata abu na ibada aka mai tambaya zai iya cewa ga dalili ka zaba kun malam ya ce ba ka rika rike dalilin da aka faɗi shi ne madogara ba malam ba dogara da malam eh malam ba hujja ba ne idan a ce wuri kaza an ce kaza shi ne ake malami yan uwa mas'alar cewa ɗora dama kan hagu tana bayanin bayani wanda yake gamshashe wanda ke yayi mara yi kuma ya san kurun yana bari ne ba don hujja ba yan uwa kamar da sati da ya gabata ne wannan bayanin lamarin ɗora dama kan hagu abin da ya bata mai suna a nan ya zamanto har abin zargi ganin 'yan ɗariƙar faida a tijjaniya ma ba tijjaniya ba kurin 'yan ɗariƙar faida a cikin tijjaniya su ne asalin abin da suka zo nan don ganin asali da kakanninmu da mu can da ɗariƙar ce kurin ta tijjaniya kun san faida tana da wasu sauye-sauye wanda ɓangaren anyas ibrahim alkaulafi to wannan zamansa a nan da suka zo ganin su sun karanci ɗariƙar kamar suke cewa sauran musamman ɗari ɗariƙar ba abinda suke hudi da yake alaƙa ɗariƙarsu shi ya sa su uwayenmu da kakanninmu a can suka kyamaci wannan ɗariƙa har abinda take yi sai kyamar ɗariƙar ya shi haika badu amma ka ce ɗan ƙabaru duk mai ce kan haka ya ce ɗan ƙabadu to asalin matsalar ba ƙabadun bace ba su waɗancan kakanninmu irin da kuke yau da yadda kowa iya ji abin da irin waɗannan mutane ke wani na abin da ke da alaƙa da ɗariƙar wannan wani matsayin ganin annabi har ma ganin Allah da dai ma irin cewa ma dai irin Allah ma da cikin su ne dai duk da suna wariya suna turewa ai hakika ai hakika kansu me hakika kenan hakikanin al'amarin tijani kenan shi suka suka hakika su a ce abu ne da su ba ta muna wucin ta ne abin da yake cikin ta ne suke yi da yawa abin da ake kasan cakota wala abu da yawa akwai a cikin da ta musu su wannan sauran masu dubara ne busu su za ka faɗi mutane musu amince da su su masu wayo ne kan wata wani lokaci wannan mara gani malam musa da ya wannan magana a talabijin ki nijar da rediyon nijar da ya magana cewa ganin allah kiriki ba a mulki ba ko da ya ce za ka ga Allah ko ya ba da mulki ko na kwana arba'in ko wanda lokacin aka yi ca to ganin Allah ta kwarai ya na ganin Allah kuma ta tabbas ya suka kawar cewa wannan kaza kaza ya ce wa'in masu magana ce munawukanta ne haka ce ce munawukai ne fusa faɗi ne ya ce mu kamar zaman 'yan jami'a da 'yan firamare muke da su mu mun santa ne da kyau ɗariƙa haka yi wani a radiyo da ba da wai a radiyo ta rikici da jami'a da malam musa ko kenan to wannan da alaƙa da abin da suke wada ana ji sai kakanninmu suka kyamaci wannan ɗariƙa da abin da take yi suka suka fara zawa da ɗaura dama kan hagu ma'ana za ka shaƙi ahali wacce da ahali mai ahali ma'ana ahalin suna da su ne da ahalin suna kan halar Allah ka ahalin suna to wannan wakilan shi ne asalin matsalar ƙabalu da sakin hannu a nan tawaka idan cewa abinda za mu dogara da shi ƙwarai yanwa kullum mu addini lalle wallahi kowa sin yadda ake kyamar ɗora dama a nan ni dai bin samu wata ina ganin ka a zarge ka balle kowa kaza kaza wannan ruwa da makare ni ta bani ka bani wata dama wata bani da wata dama ta kaucewa ɗora dama kan hagun kuna daidai bara'i ganin manzala ya ce an mana umarni jama'al annabawa na imani a nan sadar sanama bai barin umarnin Allah da haka duk wani da bai zaka annabawa saki ban amince da shi matuƙa wani ya ganta kenan ko da an kawo saki to mutumin iyawa bai gani ba ne ba ko ruwa ba ta inganta ba magana amma tabbas umarni na Allah musu dukkan annabawa yanzu za mu ji mai rike hujja ta kabadu ya shurara ya ji meye madogara yanzu ne bayan wacce ruwaya ta dukkan annabawa annabi ce aman umarnin dora da maka hagun ko sai hadisi na gaba ya ce wa rabbi rajulun wa huwa yusalli wa qad wada yadahu al-yusra ala al-yumna fantaza'a wa wada al-yumna ala al-yusra manzana sallallahu alaihi wasallam ya zo hucewa ta wajen wani mutum iya sallah wata ruwa ta tabbatar da cewa abdullahi ibn mas'ud ne ke ba da wata ruwa ya ba da bar shi da kashi ana kaza abdullahi ibn mas'ud yace mutumin ya daura dama shi ya daura hagun akan dama shi hagun ya daura akan dama annabi sallallahu alaihi wasallam fantaza'aha annabi sai cire hannun na hagu sai ya ɗora dama akan abun kirki to yan uwa wannan ruwayoyi inda don akwai shubaha da wasu ke kawowa har na ga wani malami wai a cikin malamai na nan ruru wai har wani rubutu ya yi wai wai raunin ɗora dama kan abin bai da inganci kada ka an ji haka hatta masakin sun san baka da hankali ne na magana wala ba mani ba mani ba duk mai cewa hadisin ɗaukar abin bai inganci wanda bai da hankali jahili ne da suna malin duk mai cewa ba ta inganta ba mewa a yau a duniya musulmi kam kowace mazhaba hanafiya malikiya shafiya hanabila gaba da kam kowa ya yarda littattafan addini da ba su da mazhaba imam al-bukhari imam muslim abu dawud tirmidhi nasai ibn majah wannan shidda da sauransu wannan shidda su ne a gaba a duniya duniya ne ta musulmi wannan shidda babu littayin sai da ake kuma na makwacin su su ne gaba in dai hujjar ta addini ake to wannan kan gaba dai kam imam al-bukhari babu na musamman yayi babu wadab al-yumna ala al-yusra cikin al-bukhari kaji bai gani haka imam muslim shi ma nafsul kalam babu a cikin shi babu wadab al-yumna ala al-yusra dora dama kan hagun a cikin sai muslim a cikin abu dawud haka aka yi wannan babun baban ɗora dama akan abu abu da'u imamu nasa'i shi babu ma biye da na mawzin wada da maganar hukuncin ɗorawar babu wajen yamin ala shimal ina musamman ɗora dama akan hagu kuma yayi mawzin ma ja wurin ɗorawar shi imamu nasa'i babu ma biye na musamman akan ɗora dama akan hagu da wurin da ake ɗorawa da hukuncin ɗorawar imamu nasa'i haka imamu turmuzi babu yayi wadda da yamin ala shimal haka ibnu majah shi ma babe yayi baba wadda da yamin ala shimal fi sala yan wa duniya ko litabar suka wuce wannan kada kaje mutun ya jawo da kanta ba gudun akwai jahilci ko rashin hankali inda baka babu magana babu hankali a wurin samu da dole kaga a duniya wani abu ya kawo wa har dole sai ka ce ba da inganci an san kina akwai matsala hankalinka kuma wannan kan ma amma har ce malami ne wallahi kan ma ka shaware shi dan shirme ne dan uwa wannan shine wannan malatawai to za a ce mu malikawa ko imam malik rahimahullah Allah ya malik duk duniya kaje ko ina a duniya turai afirka amurka asiya ina da ka tambaya wani littayin malik gare shi shahararri a duniya motsa ce to motsa tun warkonta har karshenta babu babu babu babu babu babu misal babu babu sake hannu amma sai babu wadab li yamin yumna ala ala yusra imam imam malik wa amma dawa idan kace ban malike ce to ga abin da imam malik ya hudi shi ma baban ta yayi kuma ka hadisan su wancan suka kawo dora dama kan hagu a cikin sallah eh wannan wannan mutum ke nema idan mutum da hujja akwai wannan wadanta wannan kamar zai wuya da limin yawan jawo inganci akwai shi ba shi ba ta lokacin wuce hankali ɗan uwa shubaha da suke kawowa wanda shi ma akwai ƙin gaskiya da juya gaskiya don bin ra'ayi a cikin cikin matsayin mamalin a kan baban da ya kawo ya yi magana cewa min kalamin nubuwa daga cikin maganar zancen a nasarar salama yace idan lam tastai fasna ma shit وتعجيل وتعيمنا على اليسرى وتعجيل الفطر وتعجيل الفطر والاتيان بسهول yace babu ya magana abin da yazo na magana annabi sallallahu alaihi wasallam cikin magana annabi a ciki akwai idan mutum ba shi da kumiya ya kuma abin da yake so ma dan kumiya tace mutum adam imani amma kuma ba imani kira ka wani jigon mutuntaka ta imanin kumya sai ta yi kuma wadda da yumna da isra ɗora dama a kan hagu wadda da dai ita wadda kura fi sallah ɗora hannu ɗaya a kan ɗaya a cikin sallah ba bi ba sai ta yi wata ajiyar fitar wata istina bi suwur da gaggauta buɗan baki da jinkirin suwur me suke ce musu hezu ce wai ai annabi ya ce min kalamun nubuwa zalunta da mutane mashi da an ga maka kunya ka aka ta abin da ka so ya ka wata rimina da wakil ɗora da maka abin wasu rashin kunya sai Allah cikin Allah wata rana wani malami cikin malamai na garin nan sun ba ruwa da ne maka siya miki malami ne mai karantarwa sai ga wasu irin wani magana in iske shi muna yare ba zuba ne bata jima ya shiga talatin garin gami tun muna yare ya shiga talatin garin sai na ce malam ga da malam wannan magana da kake cewa su wani da a ciki akwai babana shi ne ke gara magana shi ya zo ya kai kamar hujji na ce maganar in ka ce rishin kumiya ce ɗora dama kan hagu ɗauko magana ai ce daga cikin magana annabi in baka kumiya ka aikata abin da ka so da sama kuma ka ɗora dama kan hagu a gaggauta buɗan baki da jinkirin sauro shi ma gaggauta buɗan baki da shi ma rishin kumiya ce ta shuru shi ma gaggauta buɗan baki da jinkirin sauro shi ma rishin kumiya ce sai shuru ya ka ce na mai rashin kumiya ci ban shi wallaya tambaya ce nake babu amsa kenan wannan abin kuka kowane magana annabi ta annabi ya yi magana mara kumiya ya abin da ya so kuma da ɗora dama kan hagu kuma da gaggauta buɗan baki da jinkirin sau su abu uku ne kuran kaga wannan kaga juya gaskiya ne ko magana ta biyu sai ka ta harif cewa wai wani littafi ka ana musamman littafi mai kasar littafi musamman littafi sabidu salam sabidu salam nan su kashe garin nan masu mana aƙida shirin ba shirin ba rashin muna wazi ne ma wani ma mai shagara ne amfani ya kawo wannan ai ga hadisi a cikin sabidu salam annabi sallallahu alaihi wasallama a makka yayi kabadu da ya zo madina har ya saki har ya mutu iya saki a rafi wallahi ina ji abin yin ɗari mun kai kuma ce cikin shita shita sun salam shita sun salam ne ma shita sun salam da shi wallahi na ta gidan shi na ta yin gozon ji har ɗakin shi na zama ya ce malam ka san mu masu neman gaskiya wallahi ba ruwan da ra'ayi in mi aka ce haka zami amma na ji kaka magana sabuwa yau ka ce a subulu salam ga ruwa ya nan sallallahu alaihi wasallama ya rike dama a makka da ya zo madina ya saki hai mutu ya saki a ina wannan magana take sai ɗauko littayin sai bani na diba na ga sabidu salam na ce ɗaya dai ka ganga ka ce zawon shigo da ba gama sabidu sabidu sabidu salam wannan sabidu salam yake ba sabidu salam bane ba ina wurin sai buɗe littayin kudan gurin na karanta na kanta a littayin malamin sai da ya kawo hadisai na kaba da ɗaunar ruwa ta yi da kansu sai wannan bayanin da shi malamin ke yi dora ya rike a gabacin zukan malam tsakanin kaji ba gani kaga hadisan kabadu ga isnadi ga makharijikin duka da ko wannan ya rike a makka ya yi ya buɗe take kaga isnadi ko daya a babu ta hirace hirace Allah hirace da ci wani balawin ba musulmi mai ra'ayi sarari da kama hirace ba da sarari ko ɗaya da kama kama kaga amma wancan sai da kama ka da san su har da sanadi da komi amma wannan kaga babu sanadi ko daya kurin muramin ya sha shayi shi kunyar tashi kaga wannan shuba suna kata hayo suna ce ayi gashi duk tayi wallahi dimi shaka za a ma shi ne ba gaskiya bane bayan imam malik da kace mu magana ba wakiya ba ibn abdul bar ka dauko sharhin motsa malik ta imam malik san zarqani ya kawo wannan masaloli ibn ibn abdul bar miktab tafid da yawan wannan malik katan shari'a ba mata irin shi ba ya ce duk wata wannan magana ta ɗau da makagun ba a samu wata magana ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam daga sahabbai sabanin ɗora da makagun wuce kaf babu sai ibn ibn al-bar kuma can shi kashe motsa cikin imam malik yace kuma hatta imam malikin kanshi duk almajiran shi wanda suka shi a madina babu wanda ya kawo ruwa inda aka samu da ibn qasim aka ce ya kawo ruwa shi ma daga malik ba nau ba to ana tambayar malik da wannan shi ya ce da littafi wani kai ina malik da littafi ga abin da rubuta ta ce wani ya ce malik to malik haka nan da akwai dalili shi ka dalili na littafi ga abin da ta yi da ka baban saki ba to me ka ce haka ɗora malikiya ta ka ɗanwa maganar ɗora dama kan hagun wallahi ita ce sunna tabbatata kuma duk mai neman hujja da ta addini wani wurin da aka jero babu inda za ka wuce wannan wuraren mun za a ce maka bukhari ya kawo muslim ya kawo abu dawud ya kawo turmizi ya kawo nasa'i ya kawo ibn maja ya kawo da sauran wurare addini ne ba wata hujja da kake wannan ta wuce wannan an ka ce malikiya ce shi ma malikin ga abin da ya kun ce malik haye mutu yar gida maka hamu an malikin kai shi kada kula ta sai sabon kika suna na sai sabon da kama magana ta ɗanwa mu ajiye ku ajiye hankalinku kan wani wasa da hankalinka abinda ya saura magana ba sallah da sallah wanda kuma bayanin malamai da za a yi shi annabi ya ce a yi kuma ita yake yi sallah ta yi ba ta yi ba ta rage ga karke mara yi tunda mu ne mun yi sai ya ce wa da'uhuma ala sadar yanzu sai matsala ko mas'alar mun ji an ce a ɗora dama kan hagu mun ji da ruwawi ingantattu kan haka sai ta yi wa da'uhuma ala sadar to mas'alar ɗora hannun kuma ana yin shi ne a kan ƙirji saɓanin ɗorawa a kan cibiya ko ƙasar cibiya yadda wasu ke yi sai ya ce wa kana ya da'ul yumna ala zahar kafil yusra wa rusuk wa sa'id wannan ruwaya abu dawud ya kata imamun nasa'i wani shi babin da yana na mudu na wurin dora kai ga wannan ruwaya kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yana dora dama akan hagun to nan me yake sai ka maka ɗorawar a ina ne ake ɗora hannun dama akan hagu wani hannun shi kika maka posisiyokin wurin ɗorawar a jikin damar akan hagu a ina ake ɗora ta sai caya maka iya ɗorawa a lazar kafin yusra akan bayan tahin hannun shi na hagu wa rusul da wuyan hannu wa sa'id da karan wannan aka ce tsintsiye hannu nan kenan wuri uku wannan hannun yake ɗora waka ce maka hannu a yadda aka yi talaki a larabci ana nihin wannan banda nan daga fahimci zuwa ƙasa haka ya zo tsin ake da aliyad ka zo aidiyan ma da wasu wujuhakum ajiyakum ya ila marafiq kenan daga nan ne zuwa nan amma hannu ce ayat da kullun nan kenan eh kefiyar dorawar ganin muna sifa sallah kamata shi mai kamera ya juyo sai mu gwada yanda wurin yake ko mai kallo ya gani shi bai gani bai na aka amma aka ji kamera tana kallon yamma muna muna karatu kenan shi mai gani hukun gani shi mai gani kenan bai gani kenan haka kenan aka juyo kamera kin sai a ga yaya shi mai kallo ya kalle mu sai ga ga yanda ake ɗora damar akan hagun a cikin sallah wannan kullum shi sunna kai abu yanda yake ku da Qur'an dan manzo ce ku yi sallah sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yanda kuka ga ina yi su sahabbai sun gani abin suka ga yayi ne suka gwada mana iya ɗora tahin hannun shi wannan akan tahi da wuyan hannu da tsayar haka haka yake ba haka ba wanda kamo nan mai kamo tafsi ko kamo nan a nan da nan da nan haka imma akwai kabad za mu gani akwai wadau akwai kabadu akwai wadau to kenan a nan ne kenan ɗora dama akwai kafa wani ce masu nan kafa bai inganci kafa alakabar bai inganci nan haka haka bai da inganci wani ruwaye akwai kafa alakab ma ruwa ba ta da inganci abin da inganta da nan da nan da nan haka za ka ɗau hannun kenan da saman tayin hannu da wuyan hannu da tsitse hannu tayin hannun ka taɓa nan tayin hannun ka na masu jinmu tayin hannun ka na dama za a ɗora shi rabin shi akan tayin hannun hagu da tsakiya da wuyan hannu rabi a tsotsi akan tsintsiyar hannu haka siffar take ta ɗora dama akan hagu sai to wannan shine magana da yake cewa kenan kina wakana yadda uliyumuna ala zahar kafin yusra zai ɗora dama akan tahin hannu shi na hagun wa rusuk tahi na hagun wa rusuk mai rusuk wuyan hannu wa sa'id zai hannu a nan ke ɗora su sai ya ce kuma wa amara bi zalika a sahaba ya umarci sahabban shi da yin haka wannan rawar imam malik ya kata haka imam bukhari ya kawo haka abu awan ya ce wa kana a hayanan ya kabidu biliyu muna alal yusra wani lokaci ana kaga cayi ya da'u ɗora ce ke sai da wadau kenan amma zuwa wannan ruwa ta gaba sai cayi wani lokaci ya kabidu iya riƙewa kenan ko ya ɗora ko ya rike haka tun dai abin wurin guda ne shi ta wani lokaci ya kabi lumina yana rike dama ala yusar akan hagu wannan ruwa ta amina sai haka zarin kutani da dai wuraren suka zo wannan ruwa kenan sai ce wa kana yad'uhuma ala sadar yana dora waɗannan kuma hannun guda biyu a ina akan kirji to akan ne akan magana kirji da ya kawo sai yake bayani a ƙasa za ku gasa النسائي والدار القطني بسند صحيح يتوفي هذا الحديث على بالي كلمه كده رحمه الله yace akan a cikin wannan hadisi na yana dora yana rike dama akan hagu dalilun ala anna min as-sunnah al-qabr shine dalili abin kawo hujja kenan iya daga cikin sunna rikewar akwai rikewa bayan wada'u wafi hadisun awwal alwada hadisun warkun makaranta ya da ulimuna alayyar kafin usura shi a can ɗorawa ce wada'u da ƙabadu ya ce fa kullun sunna kowanne sunna ce ko ka ɗora kaɗai ko ka riƙe kowanne sunna kai سيتي وأما الجمع بين الودع والقبض الذي استحسنه بعض المتأخرين من حنفية فبدعة أما وانا هدي جمي ودا gamawa tsakanin ɗorawa da damƙewa da wasu daga cikin malaman ƙarshen hannufawa suka gyara suka wa kwaskwarima wannan hobida ce yaya ne wannan kwaskwarima ta hannufawan ƙarshe wa suratuhu surar shi su suke cewa kama zakaru kamar su suka ambata wai aina da a yaminahu ala yasari ka dora hannunka na dama akan hagun akhidar rusuga bil khilsal wal wai bahami ya kai haka kenan kai rike wannan karamin yatsa da wannan babban sai su rike tsakiya wannan yatsa uku a saman nan kamar aiki da ba yace wannan ya ce wai musu da asabi salata ya ka rike wani karama yatsa da babba ka rike tsakiyar kuma wannan uku ashin wada a sama wani tsarin ce wannan tsari bid'a ce ce dan haka fala taqtaru bi qawli ba'd al mutaakhirin bi kakarudu kakaru da maganar malaman kashi da sun ce ayi shi ba ruwanka da shi wani tsarin kurin kai dai ka dora ko ka dake kura da wani gyara wani kaza kaza da wani ba a kanka aiki ne sai mu koma sama sai ta yi wa kana ya da'o ma da iya ɗora su akan abun to a ƙasa shi sai bayan ruwa ta abu dawud ibn qusaima fi sahi wa ahmad wa abu shaykh fi tarikh asman wa hasan al a sanadi mutarmizi wa manahu fi al-muwatta wal bukhari fi sahi duka da ta'am na kalu da magana zai ka maka wani wuraren da ya jiro zaka loda maganar wurin dorawa kan kirji ne sai ta wa qad fassaltu al-qawl fi turuq hadha al-hadith fi akam al-janaz safa ta 18 yace wannan magana nayi ta dalla dalla ta wannan wurin dorawa kan kirjin a cikin akamul janaiz safa ta 18 tambiyun yace halkau zai fadakarwa albani ke nuna bayan wannan yace wada'uhuma ala sadar dora hannu akan kirji huwa alladhi sabata fi sunnah shine ya tabbata a sunnah ɗorawa a kan ƙirji ya ce wa khilafu saɓanin ɗorawa a kan ƙirji imma da ifin aula asalalahu imma hadisin ba shi da inganci mai rauni ne ko ma sam kwata-kwata ba shi da tushe mai ya kusa da ba asalalahu ruwayar da ba a ce mawuzi da an ce ga wanda ka ruwayar ko ka zai maka da cini aka ce asalin kurin wani malami zai rubuta annabi ya saka wannan hira da yake ce annabi ya rike a makka ya saki a ina ne a madina ka wannan hira ce kun ce amma ta annabi ya ce zarawa ya ce kira abin bai ma da tushe kwata kwata kun hira ce bai da tushe bai da asali ko na ƙarya ko da ƙarya ko da ƙarya da babu ƙarya ko da ƙarya ko malamin da ya rubuta ce ko annabi ya ce ko da wani malamin mai cewa ya rike makka ya saki a madina irin shi da kullum hira ce kullum sai ya ce wa kada abin bi hadi sunnat al-imam ishaq ibn rahuya fa qala maruzi fi masail kan ishaq yutribuna wannan siffa ta da akwai ana ta kana imam ahmad cewa ya ce a ɗora kan cibiya ne ya ce wannan magana wannan suna ta ɗorawa kan ƙirji ishaq ibn rahuya ya cikin malaman imam bukhari ne ya yi wannan suna akan haka yake kuma al-murzi cikin masail kan kace kan ishaq ibn rahuya kenan yuturbina yana mana wutri wa yarfa'u yadayhi fil qunut iya daga hannun shi biya cikin al-qunut wa yaqnutu qabla ruku yana al-qunut kahiyyar ruku'i wa yadau yadayhi ala sadayhi aw tahta sadayhi yana dora hannuwan shi akan nonon shi ko kasan nono tunda kirji ne nono akan kirji ko amma kace kan nonon ko kasan nonon shi da akan kirji ne kai wa mislu qadi iyad al-maliki cikin sabat salati mali kawo shi nan dai a takaice haka imam abu imam abdullahi abdullahi bin amr bin hanbal ya kawo wannan ruwaya yake cewa ra'aytu abi daga baban shi kana abdullahi bin amr bin hanbal kana ga ya ga baban shi amr bin hanbal yace ra'aytu abi ina ga babana kana amr bin hanbal idza salla in yana salla wada yadayhi idahuma ala al-ukhra fawqa as-surra yana dawa harshe ɗaya kan ɗaya kan ɗaya a saman cibiya ba saman cibiya ba saman ta kenan ke wajen kirji kenan a saman cibiya ke saman idan saman cibiya idan za kirji da zo kenan wannan sai wannan shirin ne muka magana ta dora dama kan hagun kenan mun san dai hujja dorawa kuma da wurin dorawa da kaifiyar dorawa a dora dama tayin hannu hannun dama rabi a tayin hannu hagun da tsakiya da wuyan hannu da tsaye hannu haka in ma ka dora in ma ka riki kuma wurin dorawar ba kan cibiya ba ko kasan cibiya kamar ta kai wasa kai kamar kai wasa ya haka ya riki haka kai kamar ta iya wasa haka eh dorawa haka akan kirji kan nono ko kasan nono wannan shi abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai yanzu kuma yake cewa وكان ينهى عن الاختصار في الصلاة وهو السلب الذي كان ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يهنمي الاختصار على الصلاة كدور هنن دا كان كسو كون هكا كام جندي كام هنو كان جندي النبي يهنا ليه yace huwa salbu lazi kana da annabi ce yana hannun salbu wata ruwaya to kira aka me salbikin shine dora hannu akan tsatsu shi ne kasa muke ba bayani me al-iqtisar kaga ce takaitawa ba takaitawa ga ma'anar shi na wa huwa an yada yadahu ala khasiratihi kama fasaru ba'd ruwat shine dora hannu akan tsatsu shine na abin da ke da iqtisar sai yanzu an-nazar ila mawdi' as-sujud wal khushu' sai mas'alar mai sallah ana so ya rinka diba wanda yake tsaye da zamanto idanka iya kallon wajen ajiye goshinka kuma da alkhushu ana neman nutsuwa wacce kaskantar da kai a gaban Allah kana sallah zana same ka da khushu tsoron Allah kaskantar da kai ga Allah subhanahu wataala sai yace wa kana sallallahu alaihi wasallam إذا صلى طعطع رأسه ورمى ببصره نحو الأرض أنا صلى الله عليه وسلم ينا صلى ينا سنكو كي كي أكل قصى ورمى ببصره نحو الأرض إذن شي yana jewa idan shi wajen ƙasa ƙasa ba kala kala ya kala kala ya ka yana daga zuwa sallah ya ga ku yi hudu ido hudu shi anan a dama ka ko abu gizo akwai wata sallah kana da ka wata ka ba sai mutum yana sallah kuna ido hudu shi kana dama shi amma kana kana ido hudu shi ka ga ba ta matsala ce Allah ko sai ba saka da mutum wani kuma ba ka muskawa ne sai ka kana nan ciya ma sai ka kuyi hudu shi ya ga ya ka wannan kuskure akwai babu nutsuwa kan shi sai kasa da ya kawo maka wuraren mudu hadisin mawar da haƙi ya kawo haka hakim kuma ya ganta shi ya yi ƙarshe albani yake cewa tambihun faɗakarwa ƙarƙashin wannan magana fi hadainin hadisain da mu isa hadisi na biyu ya ce walamma da halala ka'aba ma hallafa basuruhu mawdi a sujudi hatta kharaja minha annabi sallallahu alaihi wasallam da ya shiga ka'aba saboda khushuyi suka ce ganin shi bai bar wajen suje da shi ba har ya wuto ya kalla ƙasa kinan bai daga wani bai daga bai ya tsawa ya wuto cikin nutsuwa kaskantar da kai a sallar dai a cikin ka'aba shi ne ya gama gangan guda biyu ya ga mu bai ya rawaito haka hakimin dai gashi sai ta tambayi fi hadain al hadithain tan fadakarwa akan waɗannan hadisai guda biyu anna sunnata an yarmi bi basarihi ila mawdi'i sujudihi min al-ard kenan abin da yake sunna mutun ya je wa ganin shi zuwa ga wurin da yake ajiye goshi a cikin sallah cikin sujada fama fa'aluhu ba'd al-musallin min tagamid al-aynayn fi as-salah fa tawarru'un barid wa khayru al-huda huda man sallallahu alaihi wasallam yace wannan magana kaskantar da kai yace akwai wasu su kuma wai don kaskantar da sallah sai a rihe ido wai kushu'i ne ido a rihe ya ce wannan wani tsoron allah ne mara tushe mara amfani ya ce tauron ba da na banza ga mana fa'ida kwarar kwarar shirme ne bai da wani asali ka ba san rihe ido magari ido a ciki kan kai dai ka dibi kaskantar da kai idan ka kalama ba ce ba ka rihe ido a take ce ba ce ba ka rihe ido wani tsoron allah ne mara asali kwarar mara fa'ida yace hiyar karantarwa karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah bari yi doke ba iya idan shi ma iya kallon su da kin bari shi ke ba iya kallon su da shi sai wa qala sallallahu alaihi wasallam la yanbaghi an yakuna fil bayt shay'un yashghul musalli ko shagil musalli zamanto a cikin sallah ya kamata mai sallah ka a samu na ba a cikin ɗakinka wanda zai ɗauki hankalin mai sallah nan iya ɗaukar duk wani abu na ado mai ƙawa bai kamata ba a kawo shi ana magana a ɗakin kama balle a masallaci ibn abu suka ce Allah ta zukhrufan na kama za ku ta lahudu nasara zamanin zai zo za ku rika ƙawata masallaci irin yadda nasaru da yahudawa ke yi wata ruwa tun sai sayar na albaniya ka iya cewa e za za haraftun masajidakum wa hulutun masajidakum fadimaru alaikum ya ce lokacin aka wayar gari musulmi suna kwalliya ado zane a masallatanku kuka kawata ƙur'ani a mai adon zinariya an zai ci gaba ne wani isa ce amma ya abun sha'awa ka tsada ya kamar abin da ta jigata haka ake ba ya ce kuka karkawa an ƙur'ani ado na zinariya ya ce wa rushe ku ta zo haka na ce rushe ku ta zo ba ci gaba ce ba na me masallacin wurin kaskantar da kai ne ga Allah ƙur'ani shi da yake ma gyara ma zuciyarka daga duniyar komi Allah kurin eh kun za kun zikrin sha'awa kace ya birje kurin kaukau duniya suka saka ya saka kawace a gaban su kuma sai kallina daga zai sallama ya haka kai ma ka ji harami maka ko madina ga mutun ya sallar duk mara ce kana haka ko zai sallar ya ya je bata ya ga wata mai wuta da wani ma yanzu ne wani ma rubutu wallahi da kan duk abin ka kaje Saudiya ya kaga abu shi wani malami ya karama na wannan harami na madina ne iya darasi sai wani kudin suka sani suka yi mai tambaye shi wai ya karanta an ce ado a masallaci kito kai misali to mala an ce kaza kaza kuma na je ga nan a madina kaza kaza ita kai mutane wallahi ko gani ku yali yace masala wai ku yace dan an kaga ba a madina ka diba abin da karanta iya nan abin da karanta wannan a madina ayi madina annabi ne ko sabai suka yi ha ba wannan wasu zama zai gano su mu kuma so azini mu zama hada yi wani abu ne mukun nan masu wani abu ne da ya riga ya zama jiki mansu kamar a harami maka ko madina ya zama ta wata kamar wani ka'ida ce wajibi ne mayin wani adam ya zama jiki ma kuma da jima ce ba an jima da fara an jima da fara ba ba za ka fara ba amma abin da karanta iya nan a wurin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ba a yi sarakuna yau da gobe da gobe kowa ya kara a shi an kawata aiki balle masallaci haka dai abin ya zo manabi ya hana kuma ya ka hadarin yin shi haka ne ga alama abin yanzu alaka suke yanzu gashi ga gani amma cai dama daga kun kai ga haka ana tafaddimaru alaikum sun sai na albani karuwa yi kiran ba wani abin kwarai bane ba man zai zama talaci mace ai wani mayan tafi wani mayan tafi da kawo sa malaci mayan tafi da su yake wani cika wani kawo a min tsada kuma mu shi da kuma mun sa da mai kwallon da ya she mu ba ina ga akwai dan wa'ana iyawa kai ga lahi na ga mun na mai bayani a lokacin nan ya wani daga saudiya zama saudiya yake ya ce mini wani sun ce mun shi zo a wani masallacin mu duka gaba da tun da gaba farko haka da shi ya gwada mun tafi kin kalitin ka tafin wani ma'aru ne ma wace wani masu ce ma tafin nan ma tafin nan harami za ka duk a shi kuɗa mana na ce alhaji ce da farko dai kaga wannan wurin wani tafin bai wuce ba shekara wani yasa ya kawo shi muɗa na ɗaya kenan ka ko ɗin shi kawo baiwa a zukun da albatar jikon mu ta da sa wani sabu dan kawo kuma na biyu na ce wannan bimacin tsarin mu mun bukata wannan kwaliya a masallaci to za a yi ta mu mun bukata wallahi yanzu alhaji ne haka mun buƙatar shi shi ne abu biyu ne na ɗaya zai ko da irin namu da kalin fasaranci ne an ka ta bai kai shekara ba ko a zo a hudda ko da yankunan alfasaranci ko a kan ƙasa ci ba buƙata kai kuma na biyu wannan kwandiya gare shi mun buƙatar kwandiya san samfur kurum ɗi guda kurum haka muke buƙata mu don kauce mana abubuwa kenan ba wani ci gaba ce ba tafi min ada bayan mara wata tafi kuma nan ba mu ba mu tafi malama ba ana ka tafi malama na liman babu duk wani wani wani mutane kurin tafiya san an kawo bayan tafi ya kawo yace waka ne ne kawo ne wani wani wani wani wani zo a ture kawo man tafi tsada ya kana ya ce ba ya ga mun ture shi ya ta wani me yasa haka suka ce malam bai san shi to duk wani abubuwan da mun ba haka bane ba kuri ne ake gurin sai an gane wurin malam da wurin mamu ɗaya ne mun sallah ne gurin Allah shirye da mu kenan sai yake cewa kenan ya kamata ka a cikin masallaci ka a samu ko a wurin alaƙin gama wani abu mai akawa kakka aiki da shi sai ɗan wa za ga yanayi wani zai ce matsoron Allah annan sallar sallar akwai akwai kamar shi ruwa bukari ya kawo musulmi ya kawo annan sallar sallar an ba shi wata riga mai zane ya sallar cikinta ta abuja abuja mai ya ba shi hadisi akwai a cikin sai musulmi annabi da aka sallah ke tattara rigar ya kira wani wani rigar kai ma abuja mana rigar ta ka kamo wannan rigar da ta dauki hankali na zanen ta dauki hankali na game da ta kamo wata mara zane zai shi a sauya mu annabi da ke magana ta dauki hankali shi annabi ke magana in ka cike wani waye ba shi a annabi ya kowa kenan to bale kai haka ne duk abu da ka sami daukar hankali a gusar da shi a gaban mai sallah ko a masallaci ne ko a gida wurin sallaka karshe mutum za ka dibi zanen shi ko abin shi kurin kauce shi kurin sai ya ce wa kan yana an rafa albasar da sama annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana daga ido sama kana sallar haka kana kallon sama ya hana daga ido sama wa yu'aqidu fi an-nahy hatta qala annabi yana kwarewa yana karwa hani na daga ido sama wannan ruwa bukhari ya kata ka abu dawud yana karfafa hada daga ido sama hatta kala har yake cewa la yantahiyanna aqawamun yarfa'una absarahum ila sama fi salam aw la tarji ilayhi wa fi riwaya aw la tuqtafanna absaruhum yace annabi ke cewa mutane wannan ruwa bukhari da muslim kawata la yantina qawama irfa'una absarahum ila sama fi salah mutane su hasa daga idan su sama a cikin sallah na kallon sama aw la tarju ilayhi ko taran ka daga ka dawo ba ido eh ko ka dawo ba ido ka watsayi ka dawo ko hum ba ido shikenan eh kuma kita zama a likita a ce maka wata wace ce bulokan ce waye shi ido babu shi ne kwarar ya ta fama kun haka ce ya ce wata ruwaya ta yi koko za a na taktofan da abu tarin za a kuske ganin gaba daya kaga wannan hadari ne kenan an karanta da mu da hadarin daga ido sama ala sana an gaya maka sai ka hatar ya ce fi hadisin akhar a wata hadisi daban ya ce fa'iza sallaitum fala taltafitu kajin nan kuma in kuna salla kan ku yi waye dama ko hagu fa inna la yansibu wajhahu li wajhi abdihi fi salati ma lam yaltafi domin Allah mai girma da buwaya yana kawo huskar shi zuwa ga huskar bawon shi a sallah mantaka baka waiwaya ba ta kawo yake dan kare shi ma barka Allah barka na bayyana muhimmancin gaske kakka juya Allah yana kallon ka ina fuskanta ka kai kanka in ka da ka waiwaya kuma shi ma Allah ya barka amma iya tare da kai a sharadin baka waiwaya ba kaga hadarin wayo kenan ko wannan ruwaya Imam Tirmidhi ya hakim ruwa ce ta tabbata ta inna wa qala aidan an an an tafal tafalaffut annabi yayi magana kan waiwaye yace waiwaye ikhtilasun yakhtalisu ash-shaytan min salat al-abd shi waiwaye wani warce ne da shaidan ke an ta ikhtilasu warce mutum wuce maka hankali tsere kamar warce ne shaidan ke ma a cikin sallaka ma'ana kana waiwayawa ka a sharar abdullacin sallaka kamar warce ne kina ya rage maka ladan sallah kamar ya warce maka wani abu da shi kamar gama warce ne amma na sallah kenan waiwaye yana rage ladan sallah magana kenan ruwaya bukhari ya kawo haka abu dawud yace wa qala sallallahu alaihi wasallam la yazalu lahu muqbilan ala al-abd fi salatihi ma lam yaltafi fa idha sarafa wajhahu insarafa anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa la yazalu lahu muqbilan ala al-abd fi salatihi Allah bai gushewa yana huskantar bawon shi a cikin sallah Allah yana huskantaka in wa kullun kasa a kanka da abin da za a ce na Allah da suka mutu shi wasu basir kanka sura da kanka wayo na ne ko hannun wane ne a ce Allah yana hannu ko kaza komi na Allah baka yi surar ta shi daban ne kuran kai da kai imani Allah ce haka kuran amma maganar surantawa kutanta na wani ba naka ba ne kuran da Allah haka daban ya ce Allah bai gushewa yana fuskantar bawanci a cikin sallah amma ce malam ya tafi matuƙa bai waiwaya ba ya ce fa'iza sarrafa shawo idan ka juyi huska ka da alƙibla shi ma in sarrafa an Allah sai juya barka Allah kai mahaifar barka kenan haɗarin kenan da asarafin da ake ka kuma ce muna cikin maganar hushu a sallah ko da maganar kallon wurin da ake kallo a sallah sai ta yi wani an salaf annabi sallallahu alaihi wasallam ya hani akan abu guda uku annukuratin ka nukuratin dik wa ika'a'in ka ika'a'il kalb kaltifatin sa'alam ruwaya da imam ahmad haka abu ya'ala suka rubutu manzana ya hana nukura ƙoto tattaki haka ƙoto irin ƙoton zakara kidan gib gib gib gib shi na muka shi a hausa ƙoton kurciya ko? sallar ƙoton kurciya haka ne ai kenan gib gib gib kana yi sallar dai ba nutsuwa kuna ya hana sallar ƙoton kurciya da gaugawa kuma za a nan biya mata suna ba sallar ba ci kawai halarci gaugai zana sallar salama a gaban shi an yi irin wannan sallar ya ce innaka lam tusalli irin shi fa salli fa innaka tusalli koma kai sallah bawon Allah har yanzu ba kai sallah ba kina kun wahala ce kai sai koma ka ba kai ba sallah har annabi ya gwada masa sahabbai wani a gaban shi zan ta sahabi ne kina wani bi sallah muke ba annabi ce kun ga wannan law ma ta hada ala hali hadi kun ga wannan bawon Allah inda ya mutu a irin wannan sallah ya mutu aka wata mila ba ta ba makasin ba ba ka addini mutu ba iya sallah iya sujada iya tashi amma buge buge ce annabi ce in ya mutu irin wannan halin ya mutu a wani addini daban ba na ba Huzaifa ya ga wani iya buge bugen sallah da ya kare ce bawon Allah yanzu shekara kan sallah ce shekara arba'in ina sallah ya ce ka shekara arba'in baka da sallah kuwa arba'in baka da sallah kuwa ga asara wannan ruwaya kuma suka kata mai su kuskure su ce annabi annabi ne tambaye shi annabi shi shekara arba'in da annabi ce wannan ruwa da kaji kansa kansa akwai matsala kuma suka ruwa sai annabi ya ga wani ya tambaye shi shekara shekara ce arba'in na sallah annabi babu shekara ba annabi ce shi da ku teku kira wannan mahimmanci magana ce rashin juya magana ce huzaifa ne magana ya tambaye mutum ce shekara arba'in ya sallah ya ce ka shekara arba'in makar sallah kuwa kenan annabi ya ga wani sallah wai kayan ka ga alkalim kuma ya hana tsugunni irin tsugunnin kare ka zamana kan mazamunarka awon ga ƙasa hannunka ka zamana ka shi aka hannun tsugunnin sallah kenan ka zamana kan takashinka ka tsaye da gwiwoyinka sama kwabrinka hannunka wani sai kuwa sanda zaman ka ne annabi ya hana a sallah waltafat kaltafat sa'alam kuma ya hana waiwaye irin waiwayen dila kada shi ya kwawaye da mun ya yi kowa gaggawa waye saboda tsaraka mutumin wayo ka ta wayo gare shi bai da aka yi a kai hari sai ka yawan waiwaye jib jib jib haka haka yake tabiya shi wannan kenan sai wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul salli salata muwaddi'in ka'annaka tarahu fa in kunta la tarahu fa innahu yaraka annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kai sallah sallal mai ban kwana misalin an tun misali an tun misali an tun an baka dirni dili sai za ka shika amma baka dama kai sallah raka'a biyu daga ita an kare hido ka rai ka san dai akwai cika komi ba magana cika ta har da kare hido ka ba da kare ba to na ma'ana kenan mutum zai sallah kenan kai sallah irin ta mai ban kwana da gaske cikin nutsuwa ya ce domin fa'in kunta ya ce ka annaka tarahu ka yi sallah kamar kana ga Allah da gaske kake ga Allah a gaban kowa ba ganin shi ce fa'in kunta la tarahu ina ga shi Allah in kai ba ganin shi yana ganin ka kai ke sallah ina sa mun kai mutum yi sallah da gaske da kaskantar da kai kana ga kana a gaban Allah subhanahu wataala wani ya baka sha'urikin kaskantar da kai gaban wanda kake gaban shi sai wanda da ruwa ibn maja haka amurka ibn asakir da ruwa ta inganta da kan haka ba matsala kan shi sai ya ce kuma wa ya ƙulu annan sai kama iya cewa ma min mri'in tahduruhu salatun makatuba fa yusinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kaffaratun lima qablaha min dhunub ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله وانا رواتي مسلم أنا صلى الله عليه وسلم كي يتشوى ما من امرئ با وانا متن دا تحضره صلاة مكتوبة با وانا متن سلا تفر الله ذات زومش تساميش يوتا سلا ياي ويوسن وضوها يكيوتا تأرولا وانا سلا وخشوعها كتك أرولا دا كسكنتد دا كي أسلم أسامو خشوع يتي da warkuwa ka cika ruku'i ne da abin sallah kan karu su da kanuni ka cika komai da cikakke wannan sallah illa kanat kafaratu lima qabla min dhunub kin irin wannan sallah ita take zaman to ma kafara na kurakurai da kai kahin ka yi ta amma ce malam yi kabira mataka ba kai ba kabira wa zalika dahr kullun kullun ne kaga wannan yana kantar da kai masu ruɗuwa da wata addu'a ko sallah ta lada kana kabira a'a ita kabira wani ibada ka wata addu'a safarin gaba ta maganar kabira sai tuba kura sai ka ce a tare batar bakare da kura a safarin batar bakar kabira kabira kurin kabari wani zai ci ai aka sanar milada iya zina iya kaza ko mutum na akwai akwai abu milada a a kabira kurin kabarta makana tuba an kare abin shi wala ka tuba shi an kare amma ta kabari ne na tuba kai azgafari na neman gafara Allah gawata maka abin da kai kai nadama kuma kabari shi kan ya gawata maka maka za kana ƙarya kana zina kuma kana azgafari ba ba ba hanya bace ba rudin shi dan ne sai ya ce a shiga abin da kisan gama a shirin na riga na hudu ya ce wa qad salla fi khamisatin laha alam kana da kafa asiti annabi sallallahu alaihi wasallama yayi salla cikin khamisa ata khamisa riga mai ado kur yace ya salla cikin khamisa kuma ta laha alam tana da zane a jikinta fa nazara ila alamiha nazara sai diba guda idibo nan zana kun diba guda mishi ya dibe shi falamma saraf da ya kare su aka ta zane ga yane ke ciki na gaba na baya ka ta zane gurin gadibin da yake hankalin kai dole gadiba siffa shi da yake shi na can wajen yan uwa masu yawo da zuwa masallaci da riga mai hoto ko wani abubuwa ko na kungiya ko na lakwal yan uwa da masallaci kai ka sa ga wani bayan kai kallo shi kuma da kai ka dabi yawa sai ni ba ya ga menene ya ga wuzu soke ma ya karanta zuciya ce ka da kurin da gadiba ba ka zama ta ba da kaji ba ku idan idan kun karanta ba da karanta amma ka da mawu sai kaga wasan me wannan dabi'a mutunci kida abin da yake nan kakkai kakka zo ita kun abin da yi kawai nan mun sanar sanar amma ya diba ta diba da ya kurin abin sai da ya kare sai ce musu idhabu bi khamisati hadhihi ila abijam wa atuni bi abijaniyati bi abijaniya ya ce ku tare wannan khamisa kin tawa zuwa ga abuja mana mace bashi ta wato ne amma abujaniti mana me abujaniya take riga ko mar'adu shi abujaniya riga da bata zane kurin kenan ku zo min da mar'adu magana kenan ta abuja fa innaha alhatani anifan an salati kaji domin wannan rigai ta doki hankali na dazu a sallar da ne ta doki hankali na wa fi ruwaya فإني نظرت إلى عالمها في صلاة فقال يفتتنن yace na diba adan a sallah wannan diba da ne kwarai ya kusa fitine ne wannan ruwa bukhari ya kata muslim ya kawo ta haka imam malik ya kawo ta wa kana li aishata thawbun fi tasawir mamdud ila sawa fa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli ilayhi fa qala أخذيه عني فإنه لا تزال تساويره تعرض لي في ثلاثة عائشة tana da wata rido da take sawa a ɗaki iya da zane sura to wannan tun daga sama ya kawo sahawa wanda da muke cewa kamar ɗan ake cewa filakar da kiran da filakar a cikin katanga ake wurin sa kaya shin sawa kin wurin sa ake kayan ta ko kayan wasan ta haka kayan adanta daga can kan ya kaje da sawa kin ta to wannan iya da zane sai annabi ya ce mata akhiri anni a kauce mun wannan ridokin naki kauce mun shi daga bana labile labile rido tun tuna ko labile kenan a bari daki ba ya ce gusamin shi fa'inau la ta zaɓi su sawiru ta arziki fitala domin hoton da yake jikin shi iya ta gito mini iya bujuro min a cikin sallah haka nan kauce mini shi an ce lokaci allah kai buzatar sama shi allah allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidu majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته